الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا hudu ga watan rabi'u thani hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 26 ga watan ga watan tara miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan na Jami'u Tirmidhi wallafar babban malami Abu Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta babi na 20 babu ma ja'a fi tasmiyati 'inda al-wudu wato babin da yake bayani game da ambatan Allah wato lokacin da mutum zai yi alwala wannan babi kamar yadda jawabi ya gabata malamai sun yi saɓani game da hadisan da aka ruwaito a cikin wannan babi wasu sun raunana hadisan da haka su a wajensu babu wani abu da ya tabbata na ambatan sunan Allah lokacin fara alwala wasu malaman kuma sun hassana hadithin duba da hanyoyin da hadithin ya zo da, da, da su ya wato in an tattara ɗuruk ɗin nasa sai suke ganin za a samu taƙauya tsakanin hanyoyin a hadisin ya zamanto ya inganta to su a wajensu sai suka sanya ambatan sunan Allah lokacin alwala yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam domin a wajensu hadisan an tattara su za su iya inganta sannan kuma suka tafi akan cewa to in haka ne to alshin ita tasmiya din ambatan sunan Allah za ta iya zama rukuni kenan ko sharadi domin mun kalli hadithin la wudu'a illa liman lam yadhkur ismallahi alai babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba bai yi bismillah ba lokacin da zai yi alwala to kaga wannan sai suka ce wannan kaga ya nuna cewa ashe ambatan sunan Allah lokacin yin alwala wato rukuni ne ko kuma sharadi ta yanda idan ma mutum bai yi shi ba to akwai waɗanda suke ganin alwalarsa ba ce ba sai ya sake kamar irin su ishaq bin rahuya shi kam yana ganin duk wanda ya bar ambatan sunan Allah da gangan ya sake alwala ba ce ba in ko da mantuwa ne ko akwai ta'awili yana ganin babu laifi alwalar za ta iya kai labari to wadan kusan da shine abin da muka tattauna a wannan babi mun karanta hadisi na 25 da hadisi na 26 a cikin wannan babi mun kuma karanta hadisi na 21 a babi afwan babi na 21 babu ma ja a fil madmadati wal istinshaq babun da yake magana game da kurkurar baki da shakarwa shi ma karkashin sa mun karanta hadithin hadithi na 27 hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda salama ibn qais ya ruwaita idza tawadda'ta fantathir wa idza istajmarta fa'autir to wannan hadithi shi ma mun tattauna game da abinda malamai suka faɗa da kuma abinda ake iya fahimta a cikin sa shin alwala idan mutum ya zo zai hada kurkurar baki da shaka ruwa ne ko kuma zai kurkure daban ya kuma shaka daban to shi ma mun ji dai sunna ta tabbatar da cewa ana ana hadawa ne tsakanin kurkurar baki da shaka ruwa lokaci guda duk da kamfata ɗaya mutum zai kurkura ya kuma ko ya guntsurwa ya kurkura ya kuma shaka da ragowar ruwan wannan shine abin da yafi dacewa da hadisan da muka karanta a cikin abin nan sannan mun tattauna game da wayanda suke ganin akwai bambanci tsakanin kurkurar baki da shakaruwa a alwala da kuma kurkurar baki da shaka ruwa a wanka na janaba wannan duk mun tattauna a darasin da ya gabata duk waɗanda suke biye da mu insha Allah na san wannan ba zai zama musu wani sabon abu ba mun karanta kuma babi na 22 babin al-madmada wa listin shaqi min kaffin wahidin babin kurkurar baki da shaka ruwa duk da ainihin wato tafi guda daya to wannan shi ma mun karanta hadithin Abdullah bin Zaid da ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kurkura ya kuma shaƙa duk da kafi wato da tafi guda ɗaya ya kuma aikata hakan sau uku ma'ana ya ɗebi ruwa ya gunsa a baki ya kuma ya kuma shaƙa ya kuma yin haka sau biyu ya sake ɗiba har zuwa na uku to wannan dukkan shi ma wannan babin mun karanta kuma mun tattauna akan abinda malamai suka faɗa akai sai kuma babi na 23 babin tsatsefe gemu shi ma wannan mun karanta hadithin Hassan ibn Bilal da ya ce ya ga Ammar bin Yasir ya yi alwala ya kuma tsatsefe gemu bayan ya gan shi ma aka tambaye shi sai ya ce ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam yana tsatsefe gemu wato yana tsatsefe gemu ta haka kuma muka karanta hadithi har ma muka karanta maganganun malamai guda wajen hudu wayanda suke ganin tsatsefe gemu wasu suka ce mustahabbi ne wasu suka ce wajibi ne wasu gashi nan in mai kauri ne ba wajibi ba ne in mara kauri ne wajibi ne duk mun ka karanta waɗannan abinda malamai suka faɗa a ƙarƙashin wannan sannan mun karanta babi na 24 babin da yake magana akan shafar kai sannan ana farawa ne bi muqaddamin ra'si ila mu'akhari duk da cewa mun faɗi yanda wasu suka fahimci hadithin kuma fahimta cewa da take ta kuskure domin wasu suna ganin daga keya za a fara shafo kai a taho zuwa goshi sannan kuma komawa zuwa keya wasu kuma suna ganin daga tsakiyar kai za a fara shafowa a taho gaba sannan kuma daga gaban a ranka ya a sake komawa baya da shi duk saboda lafazin hadithin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce yayi arwala da yazo wajen shafar kai fa aqbala bihima wa adbara fa aqbala bihima wa adbara to babin da zamu karanta yau shi ma yana da alaka da wannan matsala qala al muallif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa annahu yubda'u bi mu'akhkharir ra's babin da yazo na tattaunawa akan cewa annahu yubda'u ana fara shafar kai ne bi mu'akhkharir ra'si daga karshen kai qala haddathana qutaybah ibn sa'id qala haddathana bishir ibn al-mufaddal ابن لاحق الرقاشي كنا أنا عبد الله ابن محمد ابن عقيل وانا محمد بن عبد الله بن عقيل متكلم فيه ما لم يسن maganganu a kansa domin yana yin tadlisi la'annahu mudallis yana yin tadlisi shi yasa suka ce hadithin bai inganta ba saboda ruwaya ce ta Abdullahi bin Muhammad bin Aqil shi kuma mudallis ne kuma shi duk wanda ya shahara da tadilisi malamai sun ce in ya ruwaito hadithi da an ana ba a karba to kuma kuka kalli wannan an abdullahi ibn muhammad ibn aqil shi kuma sai ce anir rubayy bint muawwid ibn afra kaga ya ruwaito shi da an ana an fahimta ko أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين بدأ بمقام بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع ابن الجراح abu isa tirmidhi yake cewa wannan hadithi kutaiba ibn sa'id ya zantar da su wannan hadithi shi kuma kutaiba yace bishir bin mufaddal ar-raqashi ya zantar da su wannan hadithi shi kuma daga abdullahi bin muhammad bin aqil muhammad bin abdullahi bin aqil shi kuma ya roci hadithin daga rubai' bint muawwid bint afra rubai' bint muawwid wato tana daga cikin matan da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a tahta shajara sahabiya ce sahabiya ce mace rubai bint muawwid bin afra to shi ya ruwaici wannan hadisi daga gare ta cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam masahabi rasi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shafi kansa marrataini sau biyu bada'a ya fara bi mu'akhkhari ra'sihi daga ƙarshen kansa thumma bi muqaddamihi sannan da kuma gaban kansa daga goshi kenan wa bi udhnayhi ya kuma yi shafar kunnuwansa kiltaihi ma guda biyun gaba daya zuhurihi ma wa butunihi ma wato bayan su da cikin su to kamar yadda muka ce qala abu isa abu isa tirmidhi ya ce hadha hadithun hasanun abu isa ce wannan hadisi ne wanda yake hasan wa hadithu abdullahi bin zaid asahu sai dai hadithin abdullahi bin zaid hadithin ya fi inganci min haza fiye da wannan hadithin na rubayyi bintu mu'awid ko kuma ruwayar abdullahi bin muhammad bin aqil waccan ruwaya ta abdullahi bin zaid asahu ta fi inganci min haza fiye da wannan ruwayar wa ajwadu isnadan ta fi kyan isnadi fiye da wannan isnadin na Muhammad ibn Abdullahi bin bin Muhammad bin Aqil ma'ana ruwayar da muka karanta satin da ya wuce kenan a ƙarƙashin babi na 24 wato hadisin Abdullahi bin Zaid cewa manzon Allah masahara asahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفا ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه wannan ita ce waccan ruwayar to ita ita ce Abu Isa Tirmidhi yake ishara zuwa ga cewa tafi inganci fiye da ruwayar da muka karanta yanzu a cikin wannan babin ta Abdullah bin Muhammad bin Aqil daga Rubayy bin Muawiz kun fahimta yawa to wannan hadisin hadisi ne wanda yake kamar yadda muka faɗa wayanda suka ce suka inganta shi ko suka dauki inganta wadda Abu Isa Tirmidhi ya masa suka ce tunda ya ce hadisi ne Hassan to an bada an tattauna game da wannan hadisi cewa annahu tahrifun min rawi idan har hadisin ya inganta to an samu wato taharifin canjin ne aka samu daga rawi bi sababi fahimihi ta dalilin fahimtarsa shi rawun ne ya fahimci haka fa innahu fahima domin shi rawun hadisin ne ya fahimci kalmar fa aqbala bihima wa adbara ya qatadi wannan kalma tana hukunta aliftida bi mu'akhkharir ra'as karka dauka hadisin haka yazo a shi rawun ne yayi taharifin kalmar da aka ce yana farawa ne da magabacin kai aqbala bihima kai da aka ce annabi yana shafa kai fa aqbala bihima rawun hadisin sai ya fahimci fa aqbala bihima gaba yake farewa da hannayen wa adbara sannan ya kuyi baya da su rawun ne ya fahimci haka da aka sai tahrifi wajen ma'ana lafazin hadisin ba haka yazo ba amma shi rawun da ya tashi sharhi da bayani sai ya fassara a fahimtarsa fa aqbala bihima wa adbara daga baya aka faro zuwa gaba daga gaban kuma aka sake komawa baya an fahimci wannan wannan shine wannan abinda ibn al-arabi ya bada amsa kenan game da wannan ruwayar akwai kuma wanda ba ibn al-arabi din ba yake cewa wannan hadisin ya ci karo da wanda ya fi shi inganci da haka ba za a aiki da shi ba tunda shi kansa abu abu isa tirmidhi da ya kawo hadisin ya ce hadisin abdullah ibn zaid as-sahhu min hadha ko wa ajwadu isnadan to tun daga wanda ya fi inganci ya fi kuma kyan isnadi kuma wannan ɗin ana ganin ya ci karo da wancan to kaga sai a gabatar da waccan ruwayar akan wannan kuma dama ko ba komai akwai shi abdullahi bin muhammad bin aqil mudallis ne ya yi tadilisi yana yin tadilisi sannan kuma da ya tashi ruwaito hadithin ya ruwaito shi da an ana ya ce an idan rawi yana tadilisi to ana karɓa hadisin sa ne idan sarraha bis sama'a ya ce haddathana ko akhbarana ko amba'ana ko sami'itu in yayi tasrihi ana karba amma ya ruwaito da an ana tunda dama yana da wani tabo na tadlisi ba a karba ko kun fahimta wa qad dhahaba ba'du ahli ahli al-kufati ila hadha al-hadith shi sa tunda gashi an ce hadisi ne kuma har an ce hadisi ne hasan kamar yanda imamu tirmidhi ya hasana shi wasu daga cikin malaman kufa har ma sun yi aiki da wannan hadisin su kam suna ganin za a faro shafar kai ne ta ƙeya a taho zuwa goshi daga goshi kuma a sake ɗauka a koma zuwa ƙeya daga cikin wanda suke da wannan suka tafi akan wannan mazhabin akwai waki ibn al-jarrah to wannan mazhabi ne marjuh mazhabi ne mararin jaye al-mazhabur rajih shine fara shafa daga goshi a tafi ƙeya daga ƙeya a dawo na fata an gane wannan shine al-mazhabur rajih da haka mazhabin da waki ibn al-jarrah daga cikin mutanen kufa suka tafi ya tafi akai wannan mazhabi ne wanda yake ba mararin jaye mazhabi ne marjo wannan babin ya fito ko babu ma ja anna mashar ra's marra babin da zai bayani akan shafar kai sau ɗaya ne tak qala haddathana qutaybatu qala haddathana bakr ibn mudar an ibn ajlan an abdullah ibn muhammad bin aqil an rubai' bint muawid ibn afra annaha ra'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda قالت مسح رأسه ومسح ما قبل منه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة قال وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف بن مصرف ابن عمرو قال أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسى برأسه مرة والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر ابن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة حدثنا محمد بن منصور الطوسي كنا المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة فقال إي والله أبو عيسى الترمذي yake cewa Qutayba Qutayba ibn Sa'id kenan ya zantar da su wannan hadisin shi kuma Qutayba yace Bakar bin Mudar Bakar bin Mudar bin Muhammad bin Hakim kenan Maula Shurahbil bin Hasana wato maula ne na Shurahbil ibn Hasana sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Shurahbil ibn Hasana to wannan maula wato bararren bawan sa ne shi ainihin wato Bakar bin Mudar an ibn Ajlan shi kuma ya ji daga ibn Ajlan shine Muhammad bin Ajlan al-Madani kenan an Abdullah bin Muhammad bin Aqil daga Muhammad bin Abdullah bin Aqil shi dai wancan rawun da muka karanta da ya gabata wanda aka ce yana intadilisi an Rubai' bint Muawid bin Afra shi kuma ya karbo hadisin daga Rubai' bint Muawid bin bin Afra annaha ra'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan sahabiya din ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda yana yin alwala qalat tace masaha ra'sahu manzo Allah ya shafi kansa wa masaha ma aqbala minhu ya shafi abin da yake gaba daga kan nasa wa ma adbara da abin da yake baya wa sudghaihi da kai kainiyarsa wa udhunaihi da kunnuwansa marratan wahida sau daya an gane ko wannan shine ruwayar da ainihin wato ita Rubai binti Muawwidh tace ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafar kai kuma ya fara daga gaba yayi baya kuma wajen shafar kan nasa ya haɗo hadda suduk suduk nan kenan inda in kana da gashi yake saukowa ya haɗe da saje ɗan wannan tsakanin kai da kumatu da kunne wannan shi ake kira suduk to kaga mutum zai shafar kai kaga kenan hannayen suna nan kaga daga nan suduk to daga nan ya haɗa ya yi shafar kai sannan kuma wa uzunaihi ya kuma yi shafar kunne marratan wahida duk sau ɗaya an gane ko amma abu isa tirmidhi ya ce wafil babi an aliyin a cikin wannan babi an samu hadithi daga ali mai ma'ana irin wannan ko mai lafazi irin wannan wanda imamu tirmidhi da ibn maja sun fitar da waccan ruwaya ta imata sayyidina ali wa jadd bin talha ibn musarrif an gane ko akwai talha ibni musarrib wato jaddi dalha bin musarrib bin musarrib abu, abu sulaim kenan abi abu ana kiransa da abu sulaim an gane ko an gane ko layth ibnu abi sulaim suka ce a cikin wannan ruwayar a cikin wato ruwayar da aka samu shi wannan ta jaddi bin jaddi dalha bin musarrib ruwayarsa imam muhammad ya fitar da ita amma akwai rauni a cikin ta saboda a cikin isnadin akwai layth ibnu abi sulaim ita wannan ruwayar kaga yana kawo mana waɗanda suka ruwaito ruwaya mai kama da wanda ya gabatar ya ce wafil babi an ali to ita ruwayar aliyu ita ce wadda imamu tirmidhi da ibnu majah suka fitar ita kuma ruwayar jaddi talha bin musarrib ita ce wadda imamu ahmad ya fitar amma tana da rauni saboda a cikin isnadin akwai layth ibnu abi sulaim an gane ko قال أبو عيسى وحديث الربيع يتي حديث الربيع بنت معوذ حديث حسن صحيح يتي حديث حسن صحيح وقد روي سبيد الرويتوش من غير وجه توتفسكر وسفسكوكين الرويتوش عن النبي صلى الله عليه وسلم min gairu wajihin din imamu tabarani a cikin al'ausat ya fitar da shi a hadithin anas haka ibn sakan ya fitar da shi a hadithin ruzaik ibn hakim wayannan sune yake cewa ruwiya min gairu wajihin waɗannan duk sun fitar da shi ta wata fuskar an gane ko annahu masaha bi ra'si marra cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kansa ne sau ɗaya tak wal amalu ala hadha inda akthar ahli al-ilm imamu tirmidhi yake cewa mafi yawan malamai ma'abota ilimi suna aiki da wannan hadithin cewa shafar kai sau ɗaya ne min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su wa bihi yaqulu ja'far ibn muhammad wannan shine fatawar da ja'far ibn muhammad yake bayarwa game da shafar kai sau ɗaya wa sufyanu thauri da sufyanu thauri wa ibn al-mubarak da ibn al-mubarak wa shafi'i da imam shafi'i wa ishaq da ishaq bin wa ahmad da imam ahmad wa ishaq da ishaq bin rahuya ra'au mashar ra's marratan wahida waɗannan duk suna ganin za a yi shafar kai ne sau ɗaya tak qala haddathana muhammad bin mansur ad-dusi kenan al-makki qala sami'tu sufyan bin uyayna wato naji sufyan bin uyayna yaqulu yana cewa sa'altu Ja'far bin Muhammadin an masihin ra'asi, ya ce, Na tambayi Ja'far ibn Muhammad game da hukuncin shafar kai, a yi jizi umarra shin sau ɗaya ya wadatar, faƙala i wallahi, ya ce, E wallahi guda ɗaya ya wadatar, a gane ko? Wannan hadithin kamar yadda al'imamu Shaukani ya faɗa cewa a cikin inganta wannan hadisin akwai abin duba. fa'innahu rawahu dan ya ruwaice shi min ɗariƙ ibn aqil ta hanyar wancan abdullahi bin muhammad bin aqil an gane ko kuma irin illar da aka karanta a hadithin da ya gabata a babin babi na 25 irin ta ce akwai wannan shi abdullahi bin aqil bin muhammad bin aqil kuma ya ruwaici ita ma wannan ruwayar da an ana in kuka duba an abdullahi bin muhammad bin aqil sai ce anin rubayyi binti Muawwid shi yasa Shaukani yace cikin inganta wannan hadisi da Imam Tirmidhi yayi gaskiya akwai abun duba saboda in dai wancan ruwaya da ta gabata illar da ta sa bai inganta ba akwai Abdullah bin Aqil bin Muhammad bin Aqil fa wato li'annahu yudallis to ai kuma shine dai ya sake ruwaitar wannan ruwaya kuma dai ya ruwaito ta da an ana mafhum babu ma jaa annahu ya'khudhu li ra'si ma'an jadida imamu tirmidhi ya ce babin da zai yi bayani akan annahu shi mai alwala ya akhudhu li ra'si ma'an in zai yi shafar kai zai sake sa ɗebo wani ruwan ne jadidan sabo wata jididul ma'i lahuma kenan ko zai sake ɗebo wani sabon ruwan yayi shafar kai qala haddathana ali ibn khashram qala akhbarana abdullah ibn wahab qala haddathana amr ibn al-harith عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى ابن لهيئة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ wa annahu masaha ra'sahu bima'in gabara min fadl yadai wa riwayatu amr bin al-harith an habban asahhu لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا أبو عيسى الترمذي كتشوى wannan hadithin Ali ibn Khashram al-Marwazi kenan ya zantar da shi wannan hadisi ya zantar da su wannan hadithin shi kuma yake cewa akhbarana Abdullah ibn Wahab Abdullah ibn Wahab wato Abdullah ibn Wahab ibn Muslim al-Qurashi kenan qala yake cewa haddathana amrun yace amru ibn al-harith ibn yaqub al-ansari kenan ya zantar da su wannan hadisin daga habban ibn wasi' habban ibn wasi' ibn munqidh al-ansari shi ma an abihi an abdullah ibn zaid daga abdullah ibn zaid annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn zaid ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a yayi alwala wa annahu masaha ra'sahu kuma ya ga annabi ya shafi kansa bima'in da wani ruwa ghairi fadl yadayhi ba ragowar na hannunsa ba ba ragowar ruwan da ya wanke hannunsa ba daga wanke hannu zuwa nan zuwa nan ai sai shafa kai to ba ragowar danshin ruwan da ya wanke hannu ne ya shafa kai da shi ba bayan ya sha wanke hannu sai ya sake ɗebo wani ruwan sabo sai ya shafa kai da shi abinda hadisin yake fa'idantarwa kenan an gane قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أنا حديثي حسن صحيح بند شيكس أبو عيسى الترمذي إمام مسلم ما يروي وانا حديثا وروى ابن لهيعة هذا الحديث سنة ابن لهيعة شي ما يروي وانا حديث عن حبان بن واسع shi kuma yaro ya karbo shi ne daga Habban ibn Wasi shi kuma an abihi daga babansa an Abdullah ibn Zaid daga Abdullah ibn Zaid radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ شوى النبي صلى الله عليه وسلم ياي الولاة وأنه مسح رأسه كما النبي صلى الله عليه وسلم يا شافكنسا بماء غبرة da ruwan da ya rage min fadl yadaihi na danshin hannunsa na rarar ruwan hannunsa da ya shafar ya wanke hannu ba wani sabon ruwan ya ɗebo ba da ragowar ruwan da ya wanke hannunsa ne kuma sai ya shafa kai da shi wace ruwaya ruwayar ibnu lahi'a kaga ruwayar da muka karanta ta abdullahi bin zaid wadda habban bin wasi'in ya ji daga babansa ruwayar farko kenan annabi ya yi shafar kai ne da sabon ruwa wanda ba shi bane ragowar ruwan da ya wanke hannunsa an gane wannan to sai ibnu lahi'a ya kawo ce a'a ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafar kai ne da ragowar ruwan da ya wanke hannunsa wa ruwayatu amr ibn al-haris amma ruwayar amr ibn al-haris an habban daga habban bin wasi'in an abihi din nan asahhu ita tafi inganci sama da ruwayar ibn lahi'a li'annahu qad ruwiya min ghairi wajhin saboda ita ruwayar wato amr ibn al-haris ruwaya ce da an ruwaito ta ta fuskoki da dama an gane ko ruwiya min gairi ha min gairi wajihin hadal hadith an ruwaici wannan hadithin ta fuskoki da dama an abdullahi bin zaid daga abdullahi bin zaid wa gairihi da waninsa annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akhadha li ra'sihi ma an jadidan ya fadebo ruwa ne sabo wanda da shi yayi shafar kansa an gane ko da haka waccan ruwayar masahabi ma gabara wannan ruwayar tafarrada bihabnu lahi'a ibnu lahi'a shi kadai ne ya kadaita da ruwaitarta wa huwa da'ifun shi ko ibnu lahi'a da'ifi ne to kaga sannan kaga da'ifi yayi tafarrudi da ruwaya daga waɗanda suke sun fishi karfi sun fishi inganci kaga wannan ruwaya tasa ba za ta zama kuma wa khalafa fiha gashi kuma banda raunin sa sannan ya saba wa riwayar amr ibn al-haris wa huwa thiqa shi kuma amr ibn al-haris thiqa ne thiqa ne shi kuma ibnu lahi'a da'if ne kaga ma rawahu da'if mukhalifun lima rawahu thika munkar kenan na fata an gane wala amalu ala hadha inda akthar ahli ilm mafi yawan malamai ma'abota ilimi suna aiki ne da wannan hadisi ra'au suna ganin anya akhudha li ra'sihi ma'an wato mutun ya ɗebi wani ruwan jadidan sabo in zai shafa kai kada ya wanke hannun dama ya wanke na hagu ragowar danshin hannunsa ya ce da shi zai shafa kai wannan ruwaya da ta zo da wannan bata inganta ba ruwaya tabbatacciya shine bayan ka wanke hannun dama ka wanke hannun hagu sai kuma ka sake tuntsuro ruwa ka sake kuma shafa kai da shi mafhum babu ma jaa fi masil udhnaini zahirihima wa batinihima babin da zai bayani akan shafar kunne cikin su da bayan su قال حدثنا حناد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما قال أبو عيسى وفي الباب عن الربيع قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما wato abu isa tirmidhi ke cewa hannadu ibn sari ya zantar da su wannan hadithin shi kuma hannadu ibn sari yake ce abdullahi ibn idris al-audi kenan al-kufi shi kuma ya zantar da su ainihin wato wannan hadithi an muhammad ibn ajlan daga muhammad ibn ajlan al-madani kenan an zaid ibn aslam daga zaid ibn aslam al-adawi al-madani an ata ibn yasar al-hilali shi ma al-madani kenan duk sun ji wannan hadithin daga waɗannan an ibn abbas daga abdullahi dan abbas annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam masahabi rasi abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masahabi ra'sihi ya shafi kansa wa udhnaihi ya kuma shafi kunnuwansa zahirihima bayansu wa baɗinihima da kuma cikinsu da haka mutum ya tashi shafar kunne shafar kai zai hada tare da shafar kunne kenan sannan shafar kunnen ciki da waje ake so mutum ya shafa gaba ɗaya an fahimta ko babu ma ja annal udhunaini min ra'si babun da zai bayani akan al-udhunaini min ra'si al-udhunani min ra'si ma'ana kunnuwa suna cikin suna daga kai da haka hukuncin kai shine hukuncin kunne shi yasa ake shafar kai su ma sai a shafe su saboda hadisin al-udhunan min ar-rasi an gane ko qala haddathana qutaybatu qala haddathana hammadu ibn zaid an sinan ibn rabi'ah an shahr ibn haushab an abi umama qala tawadda an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس قال إسحاق وأختار أن wa akhtaru to nan ya dan dauke kadan ko wa akhtaru amma saha muqaddamahuma ko to wa akhtaru an yamsaha muqaddamahuma ma'al wajhi wa mu'akhkharahuma ma'a ra'si wa qala ash-shafi'i هما سنة على حيالهما يمسحهما بماء جديد أبو عيسى الترمذي كتوى قتيبة بن سعيد يازن تدسو وانا حديثي شيكما حماد ابن زيد يازن تدسو قتيبة وانا حديث دقى سلان ابن ربيعة الباهلي كنا المصري عن شهر بن هوشب daga wani rawi da ake kiransa shahar ibn haushab al'ash'ari ashami maula asma binti yazid ibn sakan kenan shaharu bin haushab babban malaminmu profesa muhammad sani umar rijiyar limu allah kara masa lafiya ya yi wani littafi shaharu bin haushab an gane ko shaharu ibn haushab saboda rawi ne da malamai an yi maganganu a kansa wasu sun inganta shi wasu sun raunana shi wasu sun ce hadisinsa za a karba wasu sun ce ba za a karba ba to sai ya zauna ya yi dirasa kuma littafin ina gani ya fi shekara ashirin yana abin nan ɗinsa in ban manta ba shaharu ibn haushab wato sai kawo da ruwayoyin shi shaharu bin haushab din ina fata an gane Allah ya kara masa lafiya shaharu bin haushab al-ash'ari ash-shami kenan an abi umama daga abi umama qala yake cewa tawadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi alwala faghsala wajahahu ko ya wanke fuskarsa salatan sau uku wa yadaihi ya wanke hannayensa salatan sau uku wa masaha bi ra'sihi sai ya shafi kansa wa qala sai ce al udhnani min ar ra'si kunnuwa guda biyu suna daga cikin kai an gane ko qala abu isa suka ce wannan hadithin ma'lul yana da illa ta fuskoki guda biyu akwai fuskar farko illarsa ta farko shine shi wannan rawin shahru bin haushab kamar yadda na gaya muku an yi saɓani game da shi shahru bin haushab wayanda suke suka inganta ruwayarsa to su a wajensu wannan ruwayar ta karɓaɓɓiya ce wayanda kuma suke ganin shahru bin haushab yana da rauni da'ifi ne to saboda shi za su iya kin karɓar wannan hadisin sannan illa ta biyu akwai shakka da aka samu kamar yadda za mu karanta ita shakka ɗin an karanta za ku ga mun karanta an samu shakka a cikin ita ruwayar shin marfu'iya ce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba marfu'iya bace to samun shakkar shi ma wannan wace illa ce a cikin wannan hadisin qala abu isa qala qutaybatu qala hammadun la adari kaji shakka din ko hammad ibn zaid yake cewa la adari ni kan ban sani ba hadha wannan kalma ko jumla ta al-udhnani min ar-ra'si min ƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam maganar annabi ce aw min ƙauli abi umama ko kuma shi rawin hadisin abu umama shine maganarsa ce to kaga shi rawin Hammad ibn Zaid yake cewa to da aka zo kan kalmar al-udhnani min ar-rasi yace to gaskiya shi bai sani ba wannan kalmar al-udhnani min ar-rasi maganar sahabin ce shi Abu Umama al-Bahili ko kuma maganar annabi ce to wannan yana daga cikin illoli guda biyu da malamai suka ce za a samu a cikin wannan hadithin akwai ruwaya wato illa ta farko ko kuma abin nan illa a ta farko shine shahru bin haushab illa ta biyu shakka da shi rawin hammad yayi cewa wannan al'udhnani min ar-ra's wannan jumlar daga annabi take ko kuma daga shi rawin hadisin abu umama to in daga annabi sallallahu alaihi wasallam take kaga ya zama hadisi marfu'i kenan idan kuma maganar ta tsaya zuwa ga Abu Umamatul Abu Umama shine yace al-udhnani min ar-ra's kaga magana ta zama mawqufiya kenan ina fata an gane qala wa fil babi an Anas qala qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahihun akwai hadisai sun kai guda takwas waɗanda suka zo da kalmar al'uzunaini minar ra'asi ko al'uzunani minar ra'asi an samu ruwaya hadisi ɗaiɗai har guda takwas wanda alhafiz ibn hajar a cikin at-talkhis talkhisul habir a mujalladin sa na ɗaya shafi na 91 duk kusan ya kawo waɗannan ruwayoyin tabbatar ko kuma ruwayoyin hadisin al-udhnani min ar-ra's hadha hadi qala abu isa hadha hadithun hasanun abu isa yake ce hadha hadithun hasanun laysa isnaduhu bidhakal qa'im wannan istilahin abin da yake nufi laysa isnad laysa bil qawi in kun tuna a baya mun karanta laysa bil qawi ko to wannan shi ma wannan hadithin laysa bil qawi shine sai kawo shi da kuma wata wata kalmar laysa isnaduhu bidhakal qa'im daidai yake da laysa ainihin wato bil qawi والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أما ما في يوم ما لما ما أبو تعلمي سنة أيكي دا أبين دا وانا حديثي يكي مغانا أكي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تندق صحابان النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم دا وطن دا سكزو أبايانسو أن الأذنين من الرأس شوى الأذنين من الرأس معنى أن الأذنين من الرأس كنوا سنة كي hukuncinsu ɗaya da kunne ba hukuncinsu ɗaya da fuska ba kunne ba a fuska yake ba a kai yake da aka hukuncin da aka yi wa kai shi ake yi wa kunne kenan an shafi kai sai kuma shafi kunnuwa wa bihi yaqulu sufyan ath-thauri wannan shine ra'ayin sufyan ath-thauri wa ibn al-mubarak da ibn al-mubarak wa shafi'i da imam shafi'i wa ahmad da imam ahmad wa ishaq wa qala ba'd ahli al-ilmi amma fa wasu malaman su kam sun tafi akan ma aqbala wato mazhabobi ne da yawa akan wannan game da al-uznani shin kunnuwa da kai za a danganta su ko da fuska mun ji ra'ayin malaman farko su Sufyan al-Thauri Ibn al-Mubarak Imam Shafi'i Imam Ahmad Ishaq bin Rahuya su kam sun tafi akan al-udhnani min ar-ra's to akwai kuma malaman da suka tafi akan ma aqbala min al-udhnaini fa min al-wajhi wato in ka zo wanke fuska abin da yake nan kusa da fuska gaba na kunnanka hukuncin su ɗaya da fuska wa ma adbara abinda kuma yayi baya can minar ra'asi shi kuma hukuncin sa da kai kenan rabin kunne wanki a zakai rabi kuma shafa zakai an gane fa minar ra'asi wannan shine ra'ayin Imam Sha'abi da Al-Hasan ibn Salih wanda al-Aini da wani sa sun ruwaito wannan hadisin sun ruwaito wannan ra'ayin kai an gane ko qala ishaq ishaq yake cewa wa akhtaru an yamsaha muqaddamahuma ishaq bin rahu yace ni na zabi an yamsaha muqaddamahuma ma alwajhi in ya tashi ya shafi kunnan gaban kunnan ya shafe shi tare da fuska wa muakhkharahuma bayan kunnan kuma ma'a ra'asi ya shafe shi in yazo shafa kai an fahimta kuma malamai kenan eh wa qala ash-shafi'i imam ash-shafi'i shi kuma yake cewa huma sunnatun duk su biyan sunna ne alahiyalihima yamsahuhuma wa alahiyalihima yamsahuhuma yamsahuhuma bima'in jadidin alahiyalihima yamsahuhuma bima'in jadidin wato in yazo gefan su ya shafe su amma da wani ruwan sabo wata jididul ma'ilahuma kenan wato in ya shafi kai daban su kuma sai ɗebo wani sabon ruwan sai ya shafe su shi yasa nake gaya muku akwai mazahib da yawa akan wannan matsalar akwai mazhabi na farko suka ce almasuhu kawai a shafi kunne gaba ɗaya hukuncin sa ɗaya da al'udhu suka gina hukunci akan hadisin al'udhunani min ar-ra'si shine ra'ayin mazhabin farko ko na Sufyan Thauri Ibn al-Mubarak ko Imam Shafi, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuya su kam suna da ra'ayin kawai in ka zo ala gafata malan shafi kunnan ka kawai al-udhnani min ar-ra's mazhabi na biyu sune wanda suka ce ka wanke gaban ka shafi baya ma'ana gaban kunnan hukuncin sa ɗaya da fuska bayan kunnan hukuncin sa ɗaya da me kai to ita fuska me ake mata wankewa to da haka in ka zo rabin kunnan wankewa za ka yi tare da fuska in ka zo shafar kunnan kuma in ka zo shafar kai to ragowar rabin na baya shi kuma sai ka shafe shi tare da shafar kai an bayyamci wannan to akwai kuma wanda suka tafi akan abin da yake gaban za ka shafe shi tare da fuska abin da yake bayan za ka shafe shi tare da kai sun yadda cewa kunnanka ya rabu biyu wani ɓangare yana fuska wani ɓangare yana kai amma in ka zo wanke fuska shi ɓangaren da yake fuska ɗin ba wanke shi za ka yi ba shafasa za ka yi ɓangaren da yake kai dama kai shafasa ake shi ma sai ka shafe shi kaga ya bambanta da mazhabi na biyu an gane ko yawwa to akwai kuma mazhabin da suka ce al-udhnani min al-wajhi ba ma min ar-ra'si ba al-udhnani min al-wajhi da aka suka ce wannan wanke su za'i an gane ko suka ce su kunnan ba shafarsa za'i ba ma wanke shi za'i eh al-udhnani min al-wajhi kaga ba min ar-ra'si ba al-udhnani min al-wajhi an gane ko to duk za ga sun ka kawo dalilai don kaka ɗauka duk wa'annan kawai mutum ne zai sha shayi kawai ji ya kai geji kawai shi kenan ya kama faɗin maganganu duk in ka koma cikin abdurrahman mubarak fori duk ya kusan kawo ya kawo duk wa'annan maganganun da kuma dalilansu gaba ɗaya wa'annan amma dai dalilai ne waɗanda suke gaskiya marjuhai ba su da ƙarfi dalili mai ƙarfi shine na farkon shine shafar kunne kawai za a yi kuma za a shafe shi ne bima'in jadidin da ruwa sabo ba ragowar ruwan da mutum ya wanke hannunsa ba an gane wannan yawwa na'am da ruwan kai yawa wannan shine ya tabbata an gane ko in ka shafi kai ka dawo ragowar danshin hannun sai ka shafi kunne wannan ya tabbata daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane shi yasa suka ce duk hadisan da suka ce a raba shafa kunne daban shafa kai kai daban shafa kunne daban suka ce duk hadisai ne waɗanda akwai maganganu a cikin su da haka maganar da ta tabbata shine in kai shafa kai ragowar danshin hannunka sai kai shafa kunne da shi amin amin babu ma a fi takhlilil asabi babin da zai yi bayani game da tsatsefe yan yatsu qala haddathana qutaybatu wa hannadun qala haddathana waki'un an sufyana an abi hashim an asim ibn laqit ibn sabrah an abihi qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam إذا توضعت فخلل الأصابع قال وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وهو ابن شداد الفهري وأبي أيوب الأنصاري قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء وبه يقول أحمد وإسحاق وقال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد هو الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التومة توأمة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضعت فخلل بين الأصابع بين أصابع يديك ورجليك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الهبلي عن المستورد ابن شداد الفهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة أبو عيسى الترمذي كتوى قتيبة دهناد سنزنتد da su wannan hadithin su kuma wake ibn al-jarrah ya zantar da su wannan hadithin daga sufyan shi kuma sufyan thauri kenan an abi hashim daga ainihin wato abi hashim an gane ko abi hashim shine isma'il ibn abi kathirin al-hijazi ana asim ibn laqit ibn sabra an abihi qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza tawadda'ta idan kai alwala fa khallil al-asabi ka tsatsefe yan yatsunka قال وفي الباب عن ابن عباس yace a cikin wannan babi akwai hadisi da aka samu daga ibn Abbas wanda Imam Ahmad da Imam Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar da shi wal mustawrad mustawrid wa huwa ibn Shaddad al-Fihri shi ma ya ruwaci wannan hadisin wanda al-khamsa da Imam Ahmad duk sun fitar da hadisin shi al-mustawrid ibn Shaddad al-Fihri wa abi ayyuba haka abu ayyub wanda ibn abi shayba ya fitar da waccan ruwayar shi abu ayyub al-ansari radiyallahu an qala yake cewa qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne wanda yake hasanun sahihun saboda imam ahmad imam abu daud imam an-nasa'i imam shafi'i ibn al-jarud ibn khuzaima ibn hibban al-hakim al-baihaqi al-baghawi ibn qattan duk sun fitar da wannan hadisin an gane ko wala amalu ala hadha inda inda ahli ilm wato malamai ma'abota ilimi suna aiki da wannan hadisin annahu yukhallilu asabi arjilaihi fil wudu cewa mutum zai tsatsefe yan yatsun kafarsa a alwala wa bihi yaqulu ahmad wa ishaq wannan shine ra'ayin imam ahmad da imam ishaq bin rahuya suna ganin bayan tsatsefe yan yatsun hannu to kuma mutum zai tsatsefe yan yatsun kafarsa wa qala ishaq ishaq bin rahuya yake cewa yukhallilu asabi'a yadayhi wa rijlaihi fil wudu lalle mutum zai tsatsefe yan yatsun hannunsa da na kafarsa a alwala wa abu hashim abu hashim dinnan shi kuma ismuhu isma'il ibn kathir al-makki قال حدثنا إبراهيم ابن سعيد وهو الجوهري yake cewa Ibrahim ibn Sa'id al-Jauhari ya zantar da su wannan hadithin shi kuma Sa'ad ibn Abdul Hamid ya zantar da su wannan hadithin ibn Ja'far shi kuma Abdurrahman ibn Abi Zinad ya zantar da su wannan hadithin wato Abdurrahman ibn Abi Zinad al-Madani kenan maula Quraish an Musa bin Uqba shi kuma daga Musa ibn Uqba ibn Abi Ayyash kenan daga Salih Maula Tawama wannan Salih Maula Tawama din an ce ya samu ikhtiladi a ƙarshen rayuwarsa ya samu rikirkicewa da rudewa kwakwalwa ƙarshen rayuwarsa to shi kuma duk malamin da ya samu ikhtiladi ma'ana ya samu rudewa da rikirkicewa kwakwalwa to dukkan almajiransa na farko inda suka yi karatu a han a wajensa kafin ya sami ikhtiladi ana karɓar ruwayarsu ruwayoyinsu ruwayarsu ingantacciya ce amma duk ɗaliban da suka zo daga ƙarshe bayan malamin su ya sami ikhtiladi to ruwayoyinsu ba a karɓa to shi ainihin salih maulat tau'ama ya samu wannan matsala ta ikhtiladi a ƙarshen rayuwarsa daga cikin wanda suka yi karatu a wajensa kan ya samu wannan ikhtiladi akwai ibnu abi ibnu abi zu'ibin da ibnu jurayj wayannan duk sun dalibansa ne na farko kafin shi ya samu ikhtiladi ina fata an gane an ibnu abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace idza tawadda'ta idan kai alwala fa khallil ka tsatsefe ainihin baina asabi iya dai ka wuri jilaika ka tsatsefe tsakanin ‘yan yatsun hannayenka da kuma na ƙafarka. Ala Abu Isa, Abu Isa Tirmidhi ke cewa haza hadithun hasanun gharibun, ya ce wannan hadithi ne wanda yake hasanun gharib. To, an ce lokaci ya kusa bari mu ƙarasa gurguje, mun ƙara mutuna? To, ƙala, yawon, ƙala, wato haddasa na ƙutai batu, حدثنا ابن لهي ابن لهيئة عن يزيد ابن عمرو عن أبي عبد الرحمن الهبلي عن المستورد ابن شداد الفهري المستورد ابن شداد الفهري يكتشوا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ناجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ إذن يناين الولاء دلك أصابع رجلي ينا تشتشونا da tsatsefe ‘yan yatsun ƙafafuwansa bi khinsarihi da ƙaramin ɗan yatsansa na hannun hagu shi yake sawa yana tsatsefe tsakanin ‘yan yatsunsa ‘yan yatsun ƙafarsa yana zirawa yana tsatsefewa an gane ko ala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadha hadithun hasanun gharibun la na'rifuhu illa min hadith ibn lahi'a yace ba mu san wannan hadithin ba sai ta hanyar hadithin ibn lahi'a to kaga an samu ya ce hasanun garibun wannan garaba ɗin da ya faɗa garabatu hadhal hadith da ya ce hadithun hasanun garibun ita garaba ɗin tana komawa zuwa ga isnadin ne to kuma ibnu lahi'a ba shi kaɗai ba sun yi musharaka da layith ibnu amr ko layith da amr ibn al-haris to kaga kenan babu wata garaba babu zancen garaba tunda in ana ganin hasanun garibun saboda ana ganin ibnu lahi'a ya yi tafarruji wajen ruwayar to ba shi kadai ba akwai layth da kuma amr ibni al-harith sun yi musharaka wajen ruwaitar wannan hadisi tare da shi ibnu lahi'a da haka dai hadisi ne wanda yake ingantacce insha Allah an gane ko yawa ba hanya ɗaya bace an gane ko to insha Allah sai mu tashi babu ma jaa wailul lil aqabi minan nar abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah